أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara kore wanda cikin kaddara wasu ne ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa na babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata inda malam ya dauko bayani a fasali wanda ya mushi unwani da cewa man i'tama da alal arfi ma al-israri ala dambi fa huwa kal mu'ani malam yace wanda ya dogara akan rangwamen ubangiji akan cewa kawai ubangiji mai rangwame ne amma kuma ya togace ko kace ya tabbata akan wannan zunubin da yake aikata ya ce to wannan kamar mai jayayya ne kamar mai ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ne me yasa malam yace fa huwa kal mu'ani saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wanda yake wanda ya yake kan laifi bai tuba kan wannan laifi to idan ya tuba Allah subhanahu wataala sai ya kama shi da laifi cikin suratul shu'ara Allah da ya zano yana magana akan bayan shi sai Allah ke cewa su ne wanda ba sa kaza yake cewa la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtul nafs allati harama Allah illa bil haqq ba sa ban ba sa ba sa hada shirka ba sa kashe rai Allah ke cewa kaushe ke cewa ba sa zina sai Allah ke cewa wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ayyukan ko wannan zunufan sai Allah ce to zai haɗu da zunufin mana zai haɗu da uquba to kaga sai Allah ce zai haɗu da uquba to kaga wanda yake kan wannan zunufan bai bar su ba ko shi kuma hujja shine cewa Allah mai afuwa ne to wannan kamar ya ƙaryata wannan magana ta ubangiji alhali kuma Allah da yake magana akan bayan shi a wani waje ya nuna cewa su idan suka tuna sun yi laifin suna tunawa da ubangiji ta hanyar tuba sannan kuma sai Allah ce ba sa tabbata ba sa tokace wala mai sibu ala ma fa'al to shi yasa malam yace wanda yake tabbata akan laihin shi kuma yana dogaro akan hujja hujja hujja shi cewa shine ko ubangiji mai gafara ne ko mai afwa ne to wannan kawan mai taurin kai ne kawan mai kare ta ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne malam yayi bayani ya yi bayani akan wasu shibohi ya maida su ta hanyar ya yi raddi game da wannan shibohin ta hanyar kafa hujja da manganun malamai da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har muka dakata inda malam ya koro bayani dangance da hadisin da yake bayani kan cewa ranar tashin alkiyama za a zo da wani mutum daga cikin mutanen duniya wanda ya zamanto daga cikin 'yan wuta wanda kuma yana daga cikin masu jin daɗi a duniya ya tashi cikin daɗi ya rayu cikin daɗi ya mutu cikin daɗi amma Allah ya kaddara mishi zai shiga wuta ranar lahira sai a je a kara shi a cikin wuta a kara shi a hudu sai a tambaye shi shin ya taɓa jin daɗi a duniya sai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba saboda wannan raɗaɗin azabar ta wuta ko raɗaɗin zahin na wuta ya mantar da shi duk wannan zahin duk wannan daɗin da ya ji malam yake so ya nuna a ƙarƙashin wannan hadisin yana so yana so ne nuna a cikin a karkashin wannan hadisin cewa akwai wa'inda Allah subhanahu wataala ya kaddara za su shiga wuta su ne wa'inda ba su yi biyayya ga ba su yi biyayya ga ubangiji ba ba su bi umarnin shi ba ba su bar abin da ya ce a bari ba akwai kuma da za su shiga aljanna su ne wanda suka yi abin da Allah subhanahu wataala ya ce kuma suka bar abin da ya ce suka bar abin da ya ce a bari kaga wannan dan yana maka cewa kenan magana cewa a dogara akan rahamar ubangiji ko yalwan rahama ubangiji ko gafara ubangiji ko kuma rangwamar ubangiji ba tare da kuma an ban abin da ake ba wannan to fahimta ce wadda ba ta daidai ba ayo karatun mu ne za mu tashi inda malam yake cewa fil musnad haka nan dai a cikin musnad na imamu ahmad min hadith al bara bin azib daga hadithin bara bin azib da Allah tabbata gaishe ke cewa خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata jana'iza ta wani mutum daga cikin mutanen Madina yake cewa fanta haina ila alqabr sai muka je zuwa kabarin wannan mutum na muka je makabarta muka je inda za a yi kabarin ramin kabarin wannan mutumin walamma yulhad lokacin da muka je ba a ma yi ramin ba ba a yi ramin da za a kashi wannan mutumin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamna wajalasna haulahu sai muka zauna mu ma a gehen manzon Allah ka anna كأن على رؤوسنا أو كأن على رؤوسنا الطيب lokacin da muka zamna mun nutsu kai ka ce a kanmu akwai tsuntsuni ya zamna ma'ana ta yadda muka zamna muka nutsu hankalinmu ya dawo jikinmu shine kai ka ce an ɗora mana tsuntsaye a kanmu ka san idan aka ce an ɗora mutum tsuntsu a kan shi to baya so ya motsa saboda kana motsawa zai tashi wannan suna nuna yadda ta sai ga manzo Allah ya zamna mazalla ya nutsu ya mai da hankalin shi akan abin da ya shayi wannan kabarin wannan gawal to su ma wannan abin sai tsorata sai sai suka zamna suka kama jikinsu suka nutsu yake cewa wa fi yadi yu'udun a a da yake cewa wa fi yadi yu'udun a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata sanda yan kutu bihal ardu yana tattaka ta a ƙasa akwai wata sanda wanda manzon Allah yana tattaka wannan sanda a ƙasa فرفع رأسه سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يدعى كنشي فقال سيمن زن الله يتي استعيذوا بالله من عذاب القبر يتي كاي جماعة yace ku nemi tsarin Allah wa daga azabar kabari manzo Allah yana zaune a wannan kawai sai ga wannan kabarin ciki za a sa mutum kuma wanda bai yi aikin kirki ba wanda yi lalan aiki a duniya to zai je zai ci karo da azaba a cikin wannan kabari shine manzo Allah ce to ku jama'a استعيذوا بالله كوني مثل ألا من عذاب القبر دقى عذاب القبر مرتين أو ثلاثة من ذلك يا فتيها كان نيسو هدوكو سوكو أو ترواية ما أكتي أو ترواية من ذلك يتيما يا ألا ككاوي مدق عذاب القبر ثم قال سيمن زم الله صلى الله عليه وسلم يكتوى إن الأبد المؤمن للي باوى مؤمني إذا كان في انقطاع من الدنيا إلى يزمنتو ينا ينكي ودق غيو دينا منا إلى يزمنتو غيوش الدنيا تنا قاري ko kwanakin shi suna ƙaru suna yankewa wa iqbalin min al-akhirah yana fuskantar lahira ma'ana yana mai barin duniya yana fuskantar lahira manzo Allah yake cewa nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i wasu mala'iku za su sabko a gare shi daga sama wannan mala'ikun wannan mala'ikun bidul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shams kai ka ce huska su kai ka ce rana ce saboda kyallin da take mana mala'ikun rahama ma'ahu kafanun min akfanil janna tare da su akwai likkafani daga daga cikin likkafanin aljanna wanda za a nade wannan bawon a sashi idan an dauke ran shi wa hunutun min hunul janna tare da su kuma akwai turare wanda ake sa gawa shi ma daga cikin turaren aljanna hatta yajlisu hatta yajlisu min wannan mala'iku idan suka san ko daga sama har sai sun je sun zamna kusa da wannan mutumin maddal basar za su zamna ne su kewaye shi iya ganin shi mala'iku ne masu yawa ba zai kaushen su ba amma iya ganin shi zai runga zai runga zai runga ganin wa'annan mala'iku sun mai ji malakul mauti a lokacin nan sai mala'ikan mutuwa ya zo ko mala'ikan mutuwa idan ya zo hatta ya jilisa inda rasihi wannan mala'ikan shi ma har sai ya zamna kusa da kan wannan mutumin fa ya sai wannan mala'ikan ya ce ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai nitsatsiya ukhriji ila maghfiratin min Allah ki hutadi zuwa gafara ta ubangiji wa ridwanin da kuma yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala fa takhruja ita wannan ran sai ta huta tasilu tana huta ko kace tana kawa kawai tana huta tana janyewa tana huta daga jikin shi kama tasilu qaswata min fi siqa'i kamar yanda a daso kamar yadda ɗaso na ruwa yake huta daga bakin bakin salka ma'ana ran mutum tana huta tana zarewa tana zarewa tana zarewa shine ai kamar tana kwarara kawai tana bin jikin shi tana huta kamar yadda idan ka ka zo salka ko kace ka ce ma salka ka ce kawai in akwai wani wata buta ko wani bido a irin dan karamin nan to in ruwa yana zuba yana zuba a cikin shi yana das das ɗasin wannan to wannan ran ta mumini haka take wuta ma'ana dai kawai wannan tana wuta a hankali a hankali a hankali wannan shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wataala wanna shifati nashba akwai wa'inda ransu zai huta shine wannan shi cikin nishadi a hankali a hankali a hankali ran mumini kenan shine ma manzo Allah yake cewa fa ya'khuzaha wa innan wannan mala'ikan na mala'ikan mutuwa sai ya amshi wannan ran tumu ne ma'ana idan ta ida sa fita fa idza akhazaha idan wannan mala'ika ya amshe ta lam yad'uha fi yadihi wa innan mala'ikun da suka zo su kuma suna jira ba za su bar wannan ran a hannun mala'ika ba dan fata aina ko da ya kimta ne ba za su bar ta ba yana yana fidda wannan ran su ma dai sai sa amshi wannan ran hatta ya akuzuha sai sa sai sa amshi wannan ran ma'ana daga ya fidda ta to ba za su bar ta a hannun shi ba daidai kibta ido har sai sun amso wannan ran daga hannun shi daga sun amso ta za su yi da ita fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan sai su sanya ta a cikin wannan likafanin da suka zo da su kaga wannan shine zai fassara maka a ayoyi na alqur'ani wanda wasu za ka gani a zahiri za ka ga wannan ayoyin kamar sun suna cin karo da juna wajen fidda rai wata aya za ta ce maka Allah ne yake amsar ran mu'minai Allahu yatawaffa al-anfusa ina mautiha wata aya za ta ce maka a'a mala'iku ne suke tawaffatu rusuluna mala'iku ne suke amsar wannan ran wata aya za ta ce maka qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wata aya za ta nuna maka cewa a'a mala'ikan rai ne mala'ikan mutuwa ne yake amsar rai to idan ka hada wannan ayoyin sai ga ashe kowanne aikin da yake daban wannan fidda rai daga rai daga jikin bawa idan ta zo fita wannan aikin Allah subhanahu wata'ala ne Allah ne zai amshi wannan fita da shi mala'ika aikin shi daga ta fita ya amshi wannan rai bayan kuma ta fita ta shiga hannun shi to wannan mala'iku da suka suka kewaye su kuma sai su amshe ta idan ran mumini ce shine to manzo Allah kace a lokacin nan sai su sa wannan ran daga sun amshe ta yasa ta a cikin wannan likafanin da suka zo daga cikin da suka zo da shi daga aljanna manzo Allah kace wa fi zalika alhalu sannan kuma su sanya ta a cikin wannan tararan su sa mata wannan tararan sannan kuma su nannade ta a cikin wannan likafani na aljanna wa yakhruju minha a cikin ita wannan ran za ka ji wani abu ko ka ce wani iska ko wani kamshi yana fita daga cikin wannan ran ka atyabu na fahati miskum shine kamar kamshin ko ka ce kamar kamar turaren tashin kamshin almiski kamar iska almiski mana kamshin da yake fitowa daga wannan rai din shine ka atyabu na fahatu miskin mujad ala wajhi al shine kamar mafi dadin tashin kamshin almiski wanda kamar wannan ne aka sa aka fara samun sha'awa a bayan ƙasa mana abinda wannan abinda magana take ne shine wannan kamshin da ke hutowa shine mafi daɗin almuski ya yi almuski daɗi wanda aka samu a bayan ƙasa sai manzo Allah yake cewa fa yas'aduna biha wannan ran daga sun amshi ta sai su yi sama da ita fala yamuruna biha ala mala'in min almala'ikati wannan idan suka yi sama ba za su huce ba da wata jama'a ta mala'iku wanda suke sama illa qalu wannan mala'ikun sai sun ce ma hadhihi ruhu tayyiba wannan wata rai ce mai dadi wannan wata rai ce mai ma'ana tambaya su wannan wata rai ce mai dadi ma'ana wata rai ce mai tsarki saboda kamshin da suka ji wannan ran tana yi fa yaquluna sai su wayannan mala'iku su ce ai ruhu fulani bin fulani wannan ran wani dan gidan wani ne بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا za su ambace shi ne da mafi sunan shi mafi kyan sunan shi wanda ake kiran shi a duniya ai ran wane dan wane ce sunan shi wanda ake kiran shi mafi kyau a duniya hatta yantahu biya ila sama'i sabi'a har sai sun tafi da wannan ran zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal a lokacin nan in suka je zuwa sama ta bakwai sai Allah madaukaki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin bawana cikin illiyin shine cikin madaukaka cikin jama'a madaukakiya ko kalla innahum an rabbi ayake cewa ne sun Allah ke ta cikin alqur'ani fi illiyin wa ma adraka ma illiyin alaka kitabun mawqum wani littafi ne ne dauda to wannan za su rubuta ai Allah ce ku rubuta raina ku rubuta littafin bawana a cikin wannan jama'a madaukakiya fi ilin wa a'iduhu ila sannan ko bayan ku rubuta shi zai zama to daga cikin yan aljanna to wa'iduhu ila al-ardi to wannan sannan kuma ku maida ita wannan zan zuwa ƙasa ku maida ta zuwa ƙasa fa inni minha khalaqtu Allah ce saboda ni daga cikin ƙasa ne na halicce su wa fiya u'idum sannan kuma a cikin ƙasa zan maida su abin da idan sun mutu sannan wa minha ukhrijuhum sannan daga cikin ta ne zan fitar da su taratan ukhra wani lokaci na daban ma'ana ranar take alƙiyama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a maida wannan ran zuwa cikin shi nan ana magana rai ba wai gangan jiki ba ai mun san rai daban jiki daban to sai a maida wannan ran zuwa jikin wannan bawa fa ya'tihi malakani a lokacin nan sai wasu mala'iku guda biyu su zo musu fa yaji lisanihi aha fata aha fa tu'adu ruhuhu ila al-ardi وكمان توتا ماشي aha fatu'aduhu ila al-ardi sai a maida man tashi zuwa ƙasa ma'ana zuwa ƙasa zuwa jikin shi kenan sai a maida ta zuwa wannan jikin nashi bayatihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo mishi bayaji lisani su zamnar da shi wannan mala'ikun fa yaqula ni la sai su ce da shi ya kai bawan Allah man rabbuka wane ne ubangijinka shi da ke mumini ne ya yi imani ya yi aiki fa ya ƙulu sai ya ce rabbi Allah ko rabbi Allah rabbi Allah azza wa jal ubangiji na shi ne Allah maɗaukaki ne ko ka ce mai girma da buwaya fa ya ƙula ni lahu ma dinuka sai su ce menene addinin ka fa ya ƙulu dini al-islam addini na shine addinin musulunci fa ya ƙula ni la sai su ce da shi wa ma amaluka wa ma amaluka ko ko ma ilmuka aw akun ma ilmuka alam ma ilmuka aw jabu kenan fa yaqulani ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum to eh za su tambaye shi wannan ma hadha rajuli wane ne wannan mutum wanda aka aika muku zuwa gare shi mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu sai shi wannan bawa ya ce kamar yadda yake a wajena qara'atu kitab qara'atu kitaballahi azza wa jalla na karanta littafin Allah madaukakin sauki fa amantu bihi na yi imani da wannan littafin wa saddaqtu na gaskata wannan littafin me yake a wajen ku ka karanto mu je aha kenan idan suka tambaye suka ce wane ne wannan bawa da ko wannan mutum da aka aika mu sai ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma a hasisce wa ma amaluka wa ma fa yaqula ni la wa ma ilmuka wa ma wa ma ilmuka kenan shine abin da tallace a ana ana waya shahi wancan ma hada rajul ladhi bi tafiku fa yaqula ni sasce wa ma ilmuka to aikin me kai wani irin aiki kai fa yaqul sai wannan mutum ya ce qara'tu ko kitabullahi azza wa jalla na karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala a Allah madaukakin sarki fa amantu bi na imani da littafi wa saddaqtu na gaskata abin da yake cikin wannan littafi kaga wannan hadisin Abdullah dan Mas'ud yana gaskata maka wannan hadisi hadisi yake cewa bushe la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba diga digin bawa ba za ta gushe wani tashi alkiyama har sai an mushi tambaya daga akan abubuwa guda hudu daga ciki za a tambaye shi aikin shi wani irin aiki ya yi kaga wannan hadisin ya nuna haka fa amantu fa yunadi munadin minas sama a lokacin nan sai a samu wani mai kira ya kira daga sama an sadaqa abdi kawai sai a yi kira daga sama ana jin ana jin sautin amma ba a ga ba a ganin mutumin sai ya ce bawa na yayi gaskiya yayi karanta wannan littafi ya karanta littafin Allah yayi imani sannan kuma ya gaskata abin da yake ciki sai Allah ya ce ko sai wannan mai kiran da ya kira sai ya ce fafarashu lahu min aljanna ku mushin huda a cikin aljanna wa albisuhu min aljanna sannan ku tufatar da shi daga tufafi na aljanna waftahu lahu baban aljanna sannan kuma daga nan kabarin shi ku buɗa ku buɗa mushi ku buɗa mushi wata kofa wanda daga wannan kofa zai ga kallon aljanna ko zai ga kallon masaukin shi a cikin aljanna qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ya'tihi min rihiha ko min ruhiha wa bibiha a lokacin nan daga dadin aljanna ko iskal aljanna wa bibiha da kuma kamshin aljanna sai su ringa zo mushi daga aljanna direct za su ringa zawa cikin kabarin su cika wannan wannan kabarin nashi ya cike da ya cika da kamshin aljanna da kuma iska aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari sannan kuma za a yalwata mishi kabarin shi iya ganin shi mana za a buɗa mishi kabarin shi duk wannan ramin da kake ganin shi wannan ramin da kake ganin shi duk yanda ya kai karami ne to wannan in bawa mumini ne shi wannan za a buɗa mashi shi zaman to iya ganin shi ne qala sai manzo Allah yake cewa ya atihi rajulun sai wani mutum ya zo mushi hasnu husnul wajhi mai kyan huska wannan mutumin husnul thiyabi mai kyan kaya dibun rihi mai dadin iska mai dadin kamshi a fa sai wannan mutum ya ce da shi abushir billadhi yasubuka ina maka albashir da abin da zai saka farin ciki da abin da zai saka kai kai murna ka ji dadi ha za yawmukal ladhi kunta tu'a kunta tu'ad ko wannan shine ranarka wannan ita ce ranarka wadda ta zama to da ake maka alƙawari cewa za ka zo ka samu wannan rana to wannan ita ce ranar fa yaqulu sai shi wannan mamaci yace wannan bawa yace man anta kai wane ne fa wajhuka fa wajhuka فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير yace wannan huskar taka huska ce ta wanda yake zauwa da alkhairi saboda naga alamun ka ga huska mai kyau ga kaya masu kyau kuma kana kamshi fa yaqulu sai shi wannan mutumin yace ana amaluka as-salih ni ne aikin ka na kirki da kai a duniya sallarka da azumin ka da zakkarka da qiyamul lailin ka da kai duka ni ne fa yaqulu to wannan mutumin kawai idan ya ga dadi yana cikin ni'ima kuma ya hango masarkin da zai je sai ce rabbi aqimis sa'a ya rabbi ya Allah ta su kiyama ma sai ce a ta su kiyama ma ya Allah rabbi aqimis sa'a ya Allah a ta su kiyama hatta arji'a a wata a wata riska ko a wata riwaya kai arji'a ya Allah a ta su kiyama ma dan in koma ila ahali wa mali dan in koma zuwa iyalina da kuma dukiyata ma'ana a ta su kiyama ma kawai ni in je in haɗu da iyalina wanda suke aljanna da kuma arziki na ko dukiyata da zan samu a cikin aljanna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal abdal kafir ya wa innal abdal kafir afwan kaga shi kuma bawa kafiri idza kana fi intifa'in min ad-dunya aw tagwaya al-fajr bawa fajiri idan ya zamanto yana mai yankewa da rayuwar duniya wa iqbal min al-akhirah yana fuskantar rayuwar lahira yana fuskantar lahira ma'ana idan ya zamanto yana hali na barin duniya zuwa lahira nazala ilaihi mala'ikatun wasu mala'iku za su sauko zuwa gare shi minas sama'i daga sama sudul wujuhi masu baƙaƙen fuska wannan mala'iku ma'ahumul masuh tare da su akwai wani a kace wani abun ruha ko kace wani mayahi wannan mayahin mai kaushi mai kaushi kuma mai gashi ga gashi kuma ga kaushi in ka sa shi ma yana dan su yana dan su samu kaji ko kace kamar wata kaya ce tana takakka fa yajlisuna minhu sai su zamna kusa da wannan mutumin maddal su za su zamna shi ma dai iya gane shi su kewaye shi sun mai ji malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda masihi har sai har ya zamna kusa da kanshi fa ya kulu sai ya ce ayyatu hannausul khabitha ya ke wannan ran mummuna ukuji ila sakhatin min Allah wa ghadabi kyauta zuwa hushin Allah ko ka ce tuta zuwa azabar Allah da kuma hishin hushin Allah qala sai manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam wannan ran fata ga zaka fi jasdihi sai wannan ran kawai ta ta, ta dirmiya ta dirmiya a cikin jikin shi ta koma ta, ta koma cikin jikin shi wannan mala'ikan fayantazi'uha sai ya ciro ta ko kace sai ya zawo ta da ƙarfi kaga shine wannan wannazi'ati ghalqa sune mala'iku masu tsire ran kafiri da ƙarfi to sai a ciro wannan ruwan da ƙarfi kama yanzu sufuda min sufi almubatalla yake cewa kamar yadda ake ciro a suf shine ƙarfe wanda ake sa nama a cikin shi ko ake sa shi a cikin kwata a sa shi a cikin kwata sai a rataye wannan kwatar ƙarfe ne wanda yake da a kamar mashi ƙarfe ne wanda yake da kuma akwai wasu ƙarfe ne dogo amma kuma akwai wasu ƙarahuna ƙanana ƙanana a jikin shi to in aka sa shi a cikin wannan nama in za a yi to shi ma sai ya zo sai ya biyo da nama yau kamar yadda kibiya take in aka sa to shi ma sai ya biyo da nama to kamar yadda mabulula ta a ko a sufil mabulula kamar yadda ake zare wannan ƙarfe daga jikin gashi ko daga jikin fata mai gashi wanda ta jiƙa kaga in za a janyo dole sai ya biyo da wani gashi fa ya akhuzaha wannan malaika sai ya amshi wannan ran fa idza akhadha idan ya amshi wannan ran lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin ba za su bauta a hannun wannan malaika ba ko da kimta ido ne hatta ya ja'aluha fi tilkal masuha har sai sun sanya ta a cikin wannan mayayi da suka zo da shi wannan mayayi mai kaushi wa yukhraju minha wannan ita ran abin za ka ji wata iska ko ka ce wani wari yana fitowa daga jikinta ka atnan ka at ka an ka antani afwa ka antani rihi jifatin wujat ala ala wajhi al-ardi shine kamar mafi tsamin wata gawa da aka samu a bayan ƙasa aljifa shine musi shine ka san musi tana wari ko to wannan ran ta fi warin kowace musi mafi ita ce mafi mafi tsami ko mafi wari daga dukkan wata gawa da aka samu wata wani musi da aka samu a bayan ƙasa fa yas'aduna biha a lokacin nan su wannan malaiku sai su hau sai su yi sama da wannan ran fala yamuruna biha ala mala'in minal mala'ikati ba za su wuce ba daga wasu jama'a daga cikin mala'iku daga cikin jama'a ta mala'iku illa qalu wa inna mala'iku sai sun ce ma hazihi ruhul khabisa wannan wata rai ce wannan ran mummuna mai wari fa yaquluna sai su ce musu sai su ce ruhu fulani bi fulani ai wannan ran wala dan wala ce bi aqbahi asma'i za su kira shi da mafi munin sunan da ake kiran shi a nan duniya kaga kenan ba wai sunan shi na kyau ke ba da wani suna na banza can mafi muni za a kiraye shi fa yustaftahu lahu allati kana yusamma biha fi dunya wa ran sunan da ake kiran shi sunan da ake kiran shi da ita a duniya fa yustaftahu lahu wa innam malaiku sai su nema a bude musu sama su shiga da wannan ran ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفتح له ها فلا يفتح له a fala yastawlahu idan suka nema a bude musu ba za a bude musu wannan zan ba za a bude musu afon wannan ko wata sama ba su shiga sun maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan aya yana cewa la tuftahu la tufattahu lahum afwan la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljabalu fi sammi alqiyam a lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari game da kafirai idan suka mutu suka idan suka mutu Allah ke cewa ba za a bude musu kofofin samaniya ba rayukansu ba za a bude musu kofofin samaniya ba sannan ba za su shiga aljanna ba Allah ya ce har sai idan raƙumi ya shiga ta ya huce ta kofar allura wannan ana cewa raƙumi amma an samu riwaya daga Abdullahi dan Abbas wanda take nuna cewa hatta ya rige jummalu shine har sai igiya igiya wadda ake mai jirgin ruwa da ita wasu na cewa ma kamar wannan wannan fassara ta yi zama a mi za ce ta yi kusa da wannan saboda ka zan aka ce ba ko me shi wata kowa allura to kamar abin babu wannan a ciki kuma babu ma'ana haka da amma ka aka ce igiya yi nisa kwari ya yi nisa ga kome shiga amma aka ce igiya igiya ce babba to wannan igiyar ka ga ta shiga ta kofa allura ka ga abu ne wanda ba zai yiwu ba da haka Abdullahi dan Abbas ya fasara to ba za su shiga aljanna ba har sai igiyar ka ga kawai me ake so a ce maka kawai ba za su shiga ba tunda wannan yake ba za ta ba za ta iya wuce ta kofa allura ba fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya ce Allah mai gama da buwaya ya ce uktubu kitaba abdi fi sijjin ku rubuta littafin bawana fi sijjin a cikin makaskanta shine a cikin yan wuta ai fil audi sufla a cikin kasa ta kasa ta kasa fatuqrahu fatuqrahu qarhan a lokacin nan kawai kuma aka yi rubutu na sunan nashi sai a jewar da wannan ran nashi a jewar da ita jehowa fa ya a jewar da ita jehowa sun makara sai manzo Allah ya karanta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih Allah yake cewa wanda ya hada bautar Allah da wani misalin shi shine fa ka annama kharra minas sama'i kamar wanda ya fado ne daga sama ya fado daga sama kamar a wanda aka dora can saman wani kololo gini sai ya fado yana fadowa kayan iso kasa fa takhsafu tsayu sai kawai tsuntsaye su ringa wakta shi wannan yazo ya ya warje shi wannan yazo ya tafke shi ko kuma autawi bi ko kuma iska ta ta turmiyo da shi kasa fi makanin sahiq zuwa wani wani wani waje mai nisa ma'ana kahin ya zo ƙasa kuma hannu iska ta kado shi ya je ya wada can wani waje mai nisa mai yayi maza Allah ke ta fatu adahu da fi sadi to shi to ma misali kamar yanda ya kama wannan mutum to haka wannan zan tashi ita ma wannan zan ta wancan ta ta kafiri ko ta fajiri ita ma jeho ta za a yi daga sama ba wai sabko ta za a yi hankali ba a'a jeho ta za a yi daga sama in aka jeho ta fa du'adu ruhu fi jasadihi sai wannan ran ta zo ta koma jikin shi a wata riwaya ko fa taqa'u ko fa du'adu ko ai akwai riwaya ta zo idan aka jeho to sai ta je kuma ta akuki ne ta wada cikin wannan ran a cikin wannan afon cikin wannan jikin nashi fa du'adu a wannan riwaya kenan sai a maida wannan ran ko wannan ran sai ta koma fi jasadihi a cikin jiki a cikin jikin shi wa ya'tihi malakani sai wasu malaiku guda biyu su zo su zo mishi fa yaji lisanihi su zama da shi fa yaqula ni la sai su ce mishi man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu ha ha sai ga cewa ha ha bashi da amsa ya sha wahala ya ga abin da bai saba gani ba sun zo mishi su mala'ikun sun zo da kamata tsoro ga bakaken huskoki ga tashin hankali a lokacin nan sai rikice sai ga cewa ha ha la adri ban sani ba fa yaqula ni la sai su ce mishi ma dinuka menene addinin ka fa yaqulu ha ha sai ga cewa ha ha fa yaqula ni la sai su ce da shi ma hadha ar-rajul alladhi hurta fikum wane ne wannan mutumin wanda aka aiko a cikin a cikin ku fa yaqulu ha ha sai ce dai ha ha la adri ban sani ba fa yunada munadin min as-sama ko sai wani mai kira daga sama yayi sama bai afwan sai wani mai kira ya yi kira daga sama an kazaba abdi bawana ya yi ƙarya ƙarya yake ya san wannan mutumin da aka aiko musu shine manzo Allah kawai dai bai yi imani ba bai bi maganganun shi ba bai yi mushi biyayya ba bai bi shari'a shi ba bai bi addinin shi ba bai gaskata shi ba kan abin da ya shi yasa kawai bai san shi ba kuma bai iya faɗi ba sai Allah ya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni sai Allah ya ce faffa washu sai Allah ya ce faffa washu lahu firashan minan nar ku shunhuda mushi kuma shunhuda shunhuda ta wuta Allah ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash sai a mushi Allah ce ku mushi shunhuda shunhuda ta wuta waftahu lahu wa sannan kuma daga wannan kabarin nashi ku bude mushi kofa wadda daga nan aha aha wa albisu minan nar kuma shunhuda shunhuda ta wuta sannan kuma ku sa ku sa mushi tufafi tufafi kuma shi ma na wuta sannan waftahu lahu baban ila nar sannan ku bude mushi kowa daga wannan kabarin nashi ya ringa sarkan masarkin shi shine haɗi zuwa wuta ku bude mushi kowa wanda daga nan zai kallo har cikin wuta wa yatihi min harriha wa sumubiha a lokacin nan kuma sai ya ringa zo mushi shine daga zayin wuta wa sumumiha da kuma guba wuta shine kawai zahinta da kunarta sai su ringa zaguwa cikin kabarin nashi suna kaɗowa misali kamar yanzu idan idan idan ka bude idan a idan misali idan ka bude tukunya ko za ka ga idan ta yi zahi za ka ga wani hayaki ya ya nuwa zo ka wani mai tsari so misali shine kama ke kuma a lokacin nan sai zahin na wuta da kuma kuna kawai su ringa dosowa cikin kabarin shi fa ya fa ya kudu ko hatta fa ai wani ba ya diku alaihi qabru a lokacin nan wa ya diku alaihi qabru kabarin shi sai ya kumtata sai ya mushi kumci dama ga shi karami ne kuma sai ya kumtata a gare shi hatta takhtalifa adla'uhu kuka ce kabarin shi sai ya matse shi idan ya matse shi har sai haƙarƙarin shi sun saba ma'ana haƙarƙarin shi sun saba na dama ya dawo na dama ya dawo hagum na hagum ya dawo ya dawo dama wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi sai wani mutum ya zo mushi ne mummunan fuska qabihu siyabi mai mummunan tufafi muntinu rih sannan kuma mai wari iska shi mai wari ce fa yaqulu sai wannan mutum ya ce mishi abshu billazi yasuruka ina baka albushu da abin da zai bakanta maka rai hadha yawmukal ladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar dai da ake maka alƙawari aka ce zaka zo ka haɗu da ita fa yaqulu man anta sai ce to kai kuma wane ne fa wajhuka alwajhu alladhi yaju'u bi sharri wannan huska ta ka huska ce irin ta wanda yake zawa da sharri ba fa yaqulu ana amaluka khabith ni ne mummunan aikin ka wanda kai duk wata alfasha da ka san kai to ni ne fa yaqulu rabbi sai ce ya ubangiji la taqimi sa ya Allah to yawa ma ka ta tsaya saboda na san in naje ma gaba abin da zai samu ya yi haka wa fi lafazin li ahmad a wani lafazi na imamu ahmad aidan kuma ثم يقيد له أعمى a son mu'abkam a lokacin nan sai a ɗora mushi ko sai a wakilta mushi wani mala'ika mala'ikan makaho ne sannan kuma bebe ne kurma ne sifata mala'ika baya gani baya ma ji baya ba- ba- ba- baya iya baka amsa kaga kenan baya gani baya maganka ba ba zai tausaya maka baya gane kawai ganka ko ya tausaya maka sannan kana magana ma duk abin da kake hudi ba zai ji ba fi yadihi migzabatun hannun wannan mala'ika akwai wata guduma shine migzaba akwai wata guduma ko ka ce mauto ko a wannan kinmu a yaranmu akwai wani mauto a hannun shi wannan mautan lau duriba bihi jabalan kana turaban da a ce zai bugi wani katon dutse da wannan gudumar da ya zama kasa saboda ƙarfin wannan gudumar fa yadribuhu darbatan da wannan mautan ko sai ya buge shi ya mushi bugu bugu hatta ya siyu turaban wannan mutumin har sai ya zama kasa shi ma thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla sannan kuma Allah ya sake maida shi yanda yake dan ya dan azaba ko kama kana yanda yake fa yadribuhu darbatan ukhra hallu ya kara mushi wani bugu bugu fa yasihu sayhatan sai yayi wani kara kara mai tsanani wannan karan yasma'uha kullu shay'in dukkan wata halitta ta Allah da ka sani suna jin wannan karan sai manzo Allah ya ce illa saqalaini sai mutun da aljin su ne ba za su ji ba a wata riwaya inda sun ji wannan karan la sa'iqa da sun kame da sun suma suka ji wannan karan قال البراء sai bara bin azir ke cewa bayan nan kuma sun yuftahu lahu babu minan nar daga nan kuma sai a bude masa wata koha ta wuta wa yamuddu lahu min fushi jahannam sannan kuma sai a meke mushi ko ko sai a wayu mahaz lahu ko a wata riwaya sai a mushin wuda daga shin wuda ta wuta kaga wannan hadisin mai tsawo abin da yake karantaswa shine a nan ma ya bambanta mutane ashe akwai bawa mumini wanda shine yayi abin da Allah ya ce kaga bawan da yace bawan da aka tambaye shi aka tambaye shi wani aiki kai tayi na karanta littafin ubangiji sannan kuma na yi imani da abin da yake cikin littafi na gaskata kaga ta yayi ima ya karanta ya gaskata yayi ya ya ya ya gaskata yayi imani ma'ana kenan yayi aiki yayi ya bi umarnin Allah sannan kuma ya hanu akan abin da Allah ya hana shi kuma wanda zai hadu da wannan mummunan makoma shine wanda bai yi ba bai yi ba bai yi aiki shi sa hantsin bai shi ma zai ce bai sani ba saboda bai yi ba to kaga anan a hadisi abin da ke nuna mana cewa mutane kala biyu akwai mumini wanda zai je ya hadu da rahamar Allah da jin kan Allah akwai kuma fajiri kafirin da zai yi haɗu da hushin Allah da kuma azabar Allah to kaga kenan magana cewa a dogara akan afuwar Allah a yin aiki kaga wannan magana ce magana banza ce wanda ya dogara akan afuwar Allah ya yin aiki kawai hujje shi to zai je haɗu kuma da hushin Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da hadisi yake kawo da mu a wannan hadisi mai tsawo bari mu kawanta wannan hadisin guda ɗaya sai mu tsaya وفي المسند ايضا اتكن مسند ايضا ويو ابن القيم ko a cikin musnad yake ta yawo a cikin musnad babun duka galibi a cikin musnad yake dauko hadisi a cikin musnad na imamu ahmad wannan hadisi na ya same shi wannan musamman ya wani hadisin wannan babban hadisin sun abu dawud ya kawo shi abu dawud da hakim da abu dawud da dayalis ya kan duka ya kawo shi akwai shi a cikin littafin hadisi yake cewa ibn al-qayyim yake cewa fil musnad aidan haka nan dai hadisi a cikin musnad anhu daga dai bara ibn al-azib yake cewa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace wani lokaci tsakanin yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz basara bi jama'atin kawai sai manzon Allah ya ga wasu mutane shine iz kai tsaye kawai yake ce kawai sai manzon Allah ya ga wasu mutane faqala ya ga wasu mutane sun je sun taru a wani waje faƙala sai manzo Allah ce alama ijtama haula akan mi wa'annan mutanen suka taru me ya tara da me ya tara su kila sai aka ce manzo Allah ai ala qabdun yahfirunahu sun je sun taru ne akan wani kabari suna yin rami za su sa mutum a ciki za za su binne wani mamaci fa faza'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ko ya zabura ya je wannan kabarin fa badara sai manzo Allah yayi gaugawa shine fa badara bayna yadai ashabi bayna yadai ashabi musu bi'a sai manzo Allah yayi gaugawa ya je ya shiga gaban sahabban shi ya je wannan kabar shine hattan tahil kabar har sai da yaje kan wannan kabarin fa jasa ala kuma sai sai manzo Allah ya je ya sunkuya akan guyoyin shi da ya je wannan kabarin sai manzo Allah ya je sunkuya akan akan guyoyin shi ko kace ya tsaya akan guyoyin shi fa jasa ala kuma tai sai shi wannan rawi albara yake cewa fastaqabaltuhu bayna yadai sai ni kuma na je na- na fuskanci manzo Allah na je na shiga gaban shi dan in ga li an zuwa ma yasna'u dan in ga manzo Allah me yake yi da yake ta in je in gani to me manzo Allah sallama ya kai shi wajen wannan kabar ko wajen wannan mutanen kawai da yaje sai da naje sai na ganshi fa baka sai manzo Allah yayi kuka akan wannan kabarin hatta ballat thawa min dumu'i har sai da yaji kasa da da da, da hawayen shi Maza- manzo Allah da yayi da yake kuka hawayen shi da yayi zubu sai da yaji kasa thumma aqbala alaina bayan wannan manzo Allah sai ya fuskance mu sai ya fuskanto gare mu fa qala sai ya ce ai ikhwani ya ku ƴan uwana bi misli hadha al-yawm fa'idu ba za la ce da irin wannan ranar ne fa za ku shirya yake cewa da kwatancin wannan ranar ne za ku yi tanadi ma'ana manzo Allah yana musu ishara kabari ma kamar yadda dama hadisi zo kabari masauki ne daga cikin masaukan lahira shine masauki na farko idan mutum ya mutu kahin ya je aljanna ko kuma ya je wuta Allah ya kare mu to dole sai ya je yayi iskal a kabari sai ya sauka a kabari to kabarin wannan ɗaya daga cikin masaukan lahira ne in ma ya zamanto wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zamanto wani rami ne daga cikin ramin wuta kamar yadda hadisi yau to shine manzo Allah ya nuna musu wannan kabarin wa ɗaya daga cikin masaukan lahira ne sai ya ce to da kwatamcin wannan rana ne za ku yi tanadi wanda yake so ya je ya iske kabarin shi ni'ima ne to ya yi tanadi wanda yake so wanda baya so kabarin shi zamanto mishi al'uba ne to shi ma da kudancin wannan rana ne zai yi tanadi kaga wannan hadisi ma abin da ke nuna cewa ashe wanda bai yi tanadi ba to kabarin shi zai zamanto mishi mai zai zamanto mishi azaba ce zai zamanto ukuba ce a gare shi kaga wannan hadisin ma ya bata ya lalata wannan magana take cewa a yi dogaro akan ni akan afuwar ubangiji kuma sannan a tabbata akan zini ko kuma a kyauta ma Allah zato a kiyin aiki kaga manzo Allah ya nuna masa bashi cewa a'a kabari ma sai an shirya mishi kenan kaga wanda yazo bai shirya wa kabari ba zai hadu da hushin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kare mu insha Allah anan zamu dakata abinda muka fada daidai Allah wa mulada wanda muka kusa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
zai yi abin da kabari ya tana da mu Wala mutum yana sa duka ina